بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله تعالى على آله وأصحابه وأنصاره وأصحابه وأقربائه وأهل بيته أجمعين رضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan uwa jama'ar musulmi musamman ma ku da Allah ya bautar da ku halartowa wannan zauniya ta mai alkhairi da albarka a wannan la'asariya da kuma makwabtanmu na wannan zauniya wadda duk sanda muka yi murya an kowa yana isar musu cikin gidajeji da kuma ku bin miliyoyin al'ummar musulmi wadda Allah Ubangiji ya kaddara sun farkon Ramadanin nan muke tare da ku ta tsarin kafafen watsa labaran nan namu masu albarka da alkhairi na wannan jihar Bauchi musamman biyu daga cikinsu babban tega gidan rediyo mallakar al'ummar jihar Bauchi wato BRC Bauchi bangaren ƴaƴan kowace ƙarfe goma na safiya sun farkon Ramadana zuwa ƙarfe sha ɗaya da rabi muke tare da su da kuma ku da muke haɗe da ku ta tsarin gidan talabijin na ƙasa reshen wannan jiha NTA Bauchi daga sha ɗaya na safiya kowace rana zuwa sha ɗaya da rabi duka kowa da sunansa kowa da darajojin da Allah ya masa amma dai muna gaida juna cikin gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau bisa kaddarawar Allah da hukuntawarsa muna cikin la'asariyar juma'a kuma ita ce la'akariya ta goma sha tara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ita ce la'akariya ta goma da guda tara na wannan wata ta tara watan rahama watan gafara watan falala watan ramadana watan tara a gidayen watannin musulunci hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara talatin da shekara bakwai Allah ya kuma ara mana aron dama da zarafi mun dawo za mu dora daga yadda jiya muka tsaya cikin wannan aiki mai wahala aiki mai ban tsoro aiki mai lada da gafara in an dace ya Allah ka dacar da mu aiki mai hatsari da fushin Allah da kamun Allah da azaban Allah in an zame ya Allah kanka zama da za ka muke roƙo Allah ya tausaya mana ya ƙara ganar da mu wannan sakon nasa a bisa daidai amin ya mana arziki ya ba mu aron dama mu isar da shi wa bayinsa a bisa daidai amin ya wa bayin nasa muwafaqa su fahimci shi sakon fahimta kusa daidai da mu da muka isa da su da suka saurara Allah ya rabotar da mu tabbakawa kusa daidai in mun bar duniya Allah ya mana gafara da rahama ya samu a gidan da ya gina don ya zuba bayansa wanda ya karfe su a daidai. Bismillah ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
السماء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allahu akbar walillahi alhamdu matakin mu ya juyo zai yi magana da allazina amanu kuma allazina amanu ta bakin shugaban allazina amanu farkon duniya zuwa kare kuma shugaban allazina amanu cikin insu da jinnu da cikin malaku kuma wanda ya fi kowa imani ya fi kowa sanin imani kuma Allah imani ya fi karɓar da ke da kowa shi ne baban faki musulmi ana gaya wa muminan nan da suka yi imani da shi suka gaskata shi to yanzu jarabawa ya ƙaru kuma Allah na iya jaraba ka daidai imaninka na iya jaraba ka sama da imaninka to in wani imanin mutum a jarabawa to sai an karo in ba ka ba sai a rasa shi muminai yunwa a wajen sahabbai kamar ado ne a wajen masaraki masaraki in bai yi ado ba shine abun mamaki ba in yi ba to sahabi in ya koshi ne abun mamaki yau na koshi yau kwana na tara amma yau na koshi wannan shi ne bakon labari abin mamaki amma wani wata za ta kama ta kai rai abin da zai hana shi rantsuwa shi ne yana tsotsa yawun bakinsa kuma yakan ebi ruwa ya wannan ne zai hana shi rantsi cewa bai samu komi da zarafin izzati ya sa a cikinsa ba amma da an kada kujen yaki sai ya zo na kuka ya rasulallahi a sani wallahi zan iya ya rasulallahi a sani kar a tausaya mun ya rasulallahi a wannan hali sai ji abu hurairah dauki abdurrahman dan fakar radiyallahu anhu arzahu yunwa yakan ci shi ya rasa yadda zai sa kansa sai ya dinga gudun dule yadda kadan duniya take yi da mirgine zai shigo masallaci da mirgine zai je ɗan samu ɗan mimbarin annabi ɗan kare kansa in maza Allah ya fito ya gan shi ya san kawai aljuhu wal mahamatatu ita ce ta jikin sai ce ya abaje da da wani abu a cikin gidan da yanzu yan karbo maka yanda kake nan mu ma haka waɗannan su ne Allah ya jarraba su yanzu kuma fiye da yadda za ku iya ku iya Allah ya mutu gata yake tuna muku kuma. Ba ku dai manta ba. Shugaban halitta har ya bar duniya turan da ya bayyana yadda idan tarihi za iya ganinsa har ya gama tafiye har ya yi wa fati bai taɓa cin matan gero yau ya ƙoji gobe ma Allah ya bashi. Yau mai ni, muta tabi aini, lam yadda in rasul bi hubbi sha'ir. Aka samu aka ƙoshi yau da matan gero ko sha'iri, to kuma sai yau ki gamo kuma. Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wa alihi a wannan yunwa ba su bar komai na wanda wanda yake abinci zai yi ba ba su bari idan ka gan su su su ne in ka gan su to ka ka gama ganin in ka ga mutum yanda ka gangin nan bai bar komi a gida ba wala Allah ala sai matansa yayansa amma yanda ya ganki da ɗan getto a kogonsa da ɗan mayafi da ɗan kwajirinsa to iya cikin da kenan bayi da hanga bayi da akwati babu so gaba da malu amma daidai da rana ɗaya ba su yi lauki ko yauki a kan kin tabbata dokan Allah kuma a hakan da yake Allah na tare da su da kafiri ya yi kwalli da su kafiri mai cin nama ya sha giya ya sha abin da in ya yi kwalli da waɗannan sahabban kirjinsa sai ya faɗi ya san yau dai ya gamu da masu daka shi ko kuma su kashe shi domin Allah Ubangiji ya kai su aljanna shi kuma a wurin da ke zama min jumlar yahudin na muminan nan dukkan al'ibar wata rikira da kake nema ka karanta za ka gane kirarin da Allah ke musu ya ayyuhan ladina amarin nan kwata-kwatai suka ci yawwa kwata-kwatai ne yawwa Allah ya gwada su ya kuma gwada su kuma kowane gwaji ya ba su dama su yi gwajin kuma ya ba su lamban girma yake su in dai mutumin da aka baki aljanna irin sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu wa ardahu ana gama masa rubaya kawai ya zai kawai da dilan kayan sa na hajjari da kasuwanci ila ayi ya abubakar siddiq ina za a yake ila sanadin mahiji dan kasuwa dan je neman halarci أتبهج وأنت أمير المؤمنين يوم تبتوني إيماني بقيني أمير yace eh shi ne zai je ya nemo abin da zai ci ya ciyar babu rikici za ka ce a'a ai tuni an tattauna karyawan ka na safa a gidanka a baitul mali za a baka na rana na dare za a baka kuma za a baka tufa a shekara za a baka set daya eh wata sha biyu muku ko kuma da ku haka ne fa tukuna ya tubu daga kasuwanci ba yake miƙa wa karar kafin to kuma kinin ne ba ya ga bai gamsu ya dinga ɗaukar abincin da imanin nan shi ba duk da dai halar ne yake shi yanzu ya gode wa abin da mummunan suka yi kuma Allah ya taya shi gudanar da addinin na abu da gaskiya amma shi hakuri yana da bawansa wannan bawan na yarda duk abin da zan haɗiye mai tauri ko mai laushi ya zama da aikin karfin wannan bawan ne magana abin da bai tsammani kuma tunda halar ne a ba mu iyalai filin ma ya je aikin karfin ya dawo ga alamun wahala karara sai ke zo zauna ga yawon haɗin aikin da yawa ka danna aula da kuɗi in akwai yadda Allah bai yadda ba tun yanzu mu cire kan da abin da zana nufi ga aljanna na da famili na aljanna albishir a lokacin sama da goma kowace nau'i da aka yi da ciki amma yana gaya wa bawon gaya mu ya gaya masa yin in nemo iyalin ku ke ki kushi kenan ayyamu bi ayyamin rannan yunwa ya rafke amirul mu'minin sai da abubakar siddiqi sai ya manta ya karɓi kuɗin aka sarrafa kuɗin ya yi noman farko abincin sai ya tuna al-yawma lam yas'al yau bai tambaye shi kam min al-amali fa'alta yau wani irin aiki ka aikata summa sa'annan kuma to fi sahabi aka biya ka da wannan sai ya manta loma ta riga ta bar bakin manya ta wuce makogoro ta wuce makoshi ta shiga maza wuri nan ne ake ce uwar hanci ke sai ya tuna kauta abincin ita a kira masa ce kike kai yau ban tambaye ka ba kai ba ka tuna mu ban tambaye ka ba kuma yadda ka bi to gaya min yau wani aiki kai da gaɓoɓinka a matsayinka na bawa na da Allah ya yarda su sarrafa ka in samu nafisa a jikinka yace ai yau kan ma Allah ya hutasar da ni ba aikin da ni yau ba aiki ka zo da kuɗi iri kaga daga nan kawai ka san kirjin manyan zai zai wani irin ɗauka akwai hatsari yaya ce kafin a ribato ni har na zama a fili har ka mallake ni a ƙauyen mu boka ake cewa ne kuma duk ban iya bokancin ba amma in yi golamiya in yi golamiya yi golamiya to wanda ya bar aikin bokancin kuma yana ganin bukata to kafin a yi kamo ni nan su zama a fili akwai wanda na masa bokancin nan bai samu ya biya ni ba yau ina fita sai na gabuci shi ne sai sauka wancan nauyin da yake kansa shi ne bai biya ni shi ne daga na kawo sai na bakar ana kallo ya tada wannan wutsa wutsa min afadi ihi radiyallahu anhu yasa sai da ya zunguro amai sai da ya yi aman wannan loma kuma ya nuna bacin ransa ma wannan magudanci nasa kuma ya mata kashe kar ya kuskure ya sake ɗauko lukumata harawar ko lukumata shubuhatin ya kawo kar ya sake imamul gazali hujjatul islam muhammadu dan muhammadu dan muhammadu dan muhammadu dan ahmadu abu hamid lil gazali wata ya bar duniya hijirar ma'aiki shekara ɗari biyar da biyar yace tun da ake ganin muminai ba a taɓa ga muminin da ƙoƙarin kada haram ya fi jikinsa ya fito hajjina cikinsa ba yake sai abubakar siddi alam wa'innan muminan sun wuce ganewanni da yadda Allah ya sa annabi ya horar da su to babu wanda zai iya horar da wasu kuma almajirai su kamo almajiran da annabi ya wadar da babu shi a duniya ba yi wannan mujarrisin ba babu Allah yake ce murku an hasibtum yanzu kun fara raki Allah na iya gaya wa bayinsa komi bayi a gun Allah bayi ne kamar dai zancen mai gari ne da kansa mai gari dukkan gari garinsa ne ɗansa kuma ɗansa ne da aka ga mai gari ya zannar da ɗansa na ce masa kai ana ce da kai yayi magana wani da daga kai ko to wallahi Allah sauwake in na mutu ka zama sarkin garin nan wallahi mara hankali ko wawa ɗansa ne ko ba ɗansa ba sai sarkin dogare da yake so ya tsara sai ya ran kai da kanka fata bakin ka balle da shi inan nan yaro sarkin dogare na zai wai ga ya kalli fuskar sai san ya kama karatun da ba kumunin sa bane farki zai bayyana yanzu alfarkun wada different din zai zama totally clear domin ta wannan bakin ya yi kaɗan ya ce matar sarki wofi ko banza amma bakin sarki na da lafifi ya gaya wa ɗansa tun da ɗansa to nan Allah ne yake mar Allah da ya isa akan dukkan abin da ya halitta yake gaya ma isar ku amma sittin yanzu ku kuna zato zato tsammani kuke yi an ta dakulun jannata kawai ku shiga aljanna a sauki a wannan watan fa sha bakwai gare shi aka ɗauke dokan yaƙi aka ba shi izinin yaƙi sha bakwai sha bakwai sha bakwai ga watan ramadana hijira in shekara ta biyu kuma farkon azumin ramadana kenan a rayuwar sahabbai kuma farkon shi kirki da kafirai kenan kuma daman tun farko kafin a zai makon zan yadda rayuwar ne amma ba wanda kyallin takwabin kafiri ya kore shi ko girman tumbin kafirin ko naman damtse ko kuma tudun nononsa na ƙoshin da yake da tsakalallen mara da bujajjen ƙirjin ɗari uku da sha uku suka yi fata-fata da ƙofofi hudu saboda ne kam min fi'atin قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين sun yi hakuri Allah kuma akwai makiya fasa tare da asabi. To haka kuna so ne kawai a sauki an ta da kula jannata ku shiga aljanna duk da fa jarbawoyin nan ba Allah na so ya kai ku wani mugu wanda ba kai kuma. Wannan kuma ya fi kuma mazan da suna kaloni kabliku. Lakunkunan al'ummar da suka wuce kafin ku bai zo muku ba ne? Kai, in adam kawai ka fara jin Allah na magana da sahabbai sai ka zalunce su. Sai ka yi tsammanin ya sa su wani aiki da suka yi raki. A, suna nan shiga ku zai buɗe wata kadada ce kuma ba za su shiga ba sai an sake kwamfata imani. Yanzu wanda za a ƙara musu wani kwas ne ana cajin duk abin da suka yi a bayan nan sun gaskata manzon Allah lokacin da an kayyata shi sun bi shi lokacin da an guje shi sun kare shi lokacin da ake neman kashe shi duk da haka idan waje ya yi daren tauri ya su zo suna kuka gaban su yi da zalar ake sadan Allah kafin ka zo mu ba kowa bane da ka zo da addini addini ya mai da mu muka zama kowa tun ba mu da yawa ba mu huta ba yanzu mun yi yawa ba mu huta ba ka roƙi ubangiji Allah a yi maganin kafiran sai ya ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri al'umman da ba ta kai ku ba jikin manzon da bai kai ba akan kamo wanda ya gaskata a zo da shi a tsakiyar gari a riƙe shi a samo doki bajarin doki a ɗaure igiya a ƙugun tsaro a haɗa da katarar nuni kan dokin na kallon nan a kuma samo bajarin doki kansa na kallon nan a yi igiya a ƙugun a zo a haɗa da cinyar nuni a ce za ka karyata addinin nan ko a zaburi wannan doki ya yi nan wannan ya nan a ce ta ta annabi yake ce ba su yi juya sun ba imanin ku ba sai su ce ko a ran ko a mutuwa wannan addinin da tsaka musu nan yanzu sun zaɓi. Kuma ta yake haka kafirai da a zaburi wannan doki dokin ba zaɓo da zaɓo su aka yi za su yi aikin kashe masu imani kafin a jima tun daga duburan mutum zuwa kwanyansa kawai doki ya fito da rabi nan da yin zuciyar bai yi sata bai yi mai ba bai yi sane ba bai zaki mai gari ba kawai zai ruza ya aiki mai annabi ya ce doku kun ga ba a fara muku wannan suka ce haka ne yake a cikin muminan da suka zo kafin ku da annabin da ya zo aka ba shi risala ya koya musu akan ɗauko mumini a kawo tsakiyar mutane a ɗauko almisharu zarsan nan na kafin soji shi ne misharu da arabiya da da balarabiyar yare annabi ya ce a ɗora a matsigansa a ce za ka karyata imani a barka ka rayu ko kuma yanzu a sauke ta daga kanya zuwa zubura annabi ya ce haka bai sa muminin ne ya kare ba zai ce shi ko menene za a mata a wannan imanin ba juyawa da baya annabi ya ce fayyu da'ul sai a tsora alminshar wannan zarto ana yankawa sai an sauko zuburansa shakkowar aimani ya faɗi shakkowar aisani ya faɗi sauran muminan kuma a lokacin ne ma suke karɓar imani. Nufin ya gaya min zuwa sai ce ko yanki. Na rantsi da Allah a jinin nan sai ya mamaye duniya gaba Ku yi haƙuri, ku dai ku yi haƙuri. Kun ga annabi yadda yake ƙara taza ku in sun zo da ƙarin koke. Koken ba ba na rauni ba ne ba, a'a jarabawan ne ta wuce training ɗinsu na baya sai suka koka kuma. Amma babu rago, babu munafiki, babu malalaci a wannan sura ta annabi na amu. Habbar bunun arar بالتاء وفي نسخة بن الأرس بالتاء كودة تاء وتوتي جوين في هذا فلاتنتي كودة سمو ها duka sunan babansa ko al'arar bisa ko al'arar bisa kama yi kafirai suka yi suka yi gidauniyar makamaki suka haɗa wuta suka samo ice suka tankwara icen suka ƙyafe shi kafarsa haka sai aka goya ta a jikin kicin hannunsa haka yana shafa ka to inda bayan sa yake dama an tara makamashi sai aka hukunta kidan bayan habba bulul haram kidan na ƙunan shi ne wanda ya fito kubin kowa ba bai saki baban kowa ba bai kashe auren matan wani ya aura ba kawai sai ya rabu da sai domin kun gani abin da samu kaɗan faɗi wannan wannan maganar da Allah ke mutu ba Allah ya tashi su akan sun yi rauni bane an shiga wata tirkatun kare dole kuma suka kawo kuka tunda yanzu abin ya tara ma juriyarsu ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم labari bai zo muku bane na mu'minan da suka gabata wanda su ma mu'mine ne kamar ku mastakumul ba'azamu wa darrabu wa dulbilu Allah yake annabi ya gaya mu mu'minan nan da sauke kafin ku alba'asamu an dan talauci shi ne rashi kenan faka fakaru ko fakaru bature ya ce poverty Allah yana gaya wa muminan wannan al'umma muminan suka wuce sun rayu cikin talauci ba a samu alba'asa'u cikin zafin yaƙi kuma. Allah sai ya haɗa abu biyu. Alba'asa shiddatul bakari, alba'asa shiddatul harbi. A talaucin kuma kuma suka rungumi matsanancin yaƙi. Wannan ra'u cututtuka ya shafe ya shafi ciwon ka, ciwon baba, ciwon mama, ciwon ɗanka, ciwon yarka, ciwon makoyinka, duk da haka ba su da komi, ba su ajiye komi ba, ba su da banki, ba su da kamfani, ba su da gona, ba su da garken dabbobi, babu albashi man'ara, babu alawar, a hakan kuma Allah ya baibaye su da cututtuka. Ba kayansa bane su, a komi masa su ne, ai shi ne aikin da ke nan ya fa'alu fi ma'aluki ma ya sha'u ko kuma wutarra'u wutarra aikin da in Allah ya mumini wata jarabawa sai ya kafare su dinga da ya ce kun gani yanzu da Allah ya san wani nan ka gani ba kaga kaga mayafin kayo ba a koye ke Muhammadu na wani ko ko Allah ya san Allah ya san ta ya hana ka kayan ado su a hukansu sai suka auna jarabawan a matsayin Allah ya yarda. Jarabawa ne malam, ibtila'i Allah na son muminan nan amma ya jarabce su wasu da ciwo, wasu da rashi, wasu kowa dai akwai abin da aka tsora mana jarabawa to Allah na gaya wa ma'aiki ya gaya muminai to muminan farko ma masakkumul ba a samu والسراء والزلزل أن جرج إيماني أقول زلزلة إيمانية akwai kuma zalzala arabiya akwai zalzala jahiliya akwai zalzala jismiya akwai zalzala islamiyya to ana maganar zalzala mafi hatsari duk girgizan da muka waɗannan ƙananun girgiza ne amma a girgiza imanin mutum ya fara matari tukuna da ƙyar ƙungiyar tauhidi ya kuma jawo shi ita ce a sabar zalzala shi gaba to an yi sai ji isan ruhu alaihi salam shi fa bayi da wani takalmi ne na kamar baya cikin sosai na jikinsa bayi da mayafi ne na jikinsa babu shakin kwabo da tsoron nan ne gidansu ko gidansa ake ce da shi isa almasih daga asiyaha siyaha ita ce yawon buɗe ido rashin zama waje guda to shi almasihu ne kenan da'iman tsara da'iman fi siyaha daga nan ya je nan wa'azi daga nan shi yawo ne amma na gaji ba na buɗe ido ba inda kirkiri su maza to nan ne gidan in yi haka ya ɗaga hannu da a yi irin da a wazansa na barin da ba naman da ya rufe maka kirgin da aka samu da ni da ni kirga na nan sai da fatan bakin sa ya kare ya zama kore saboda ganyen jinki ne mafi yawan abincin Allah bai yarda shi ba Allah ya yarda da shi jarabawa saboda mu 'yan baya mu gane rijalin ba kwanciya zafi. Duniya bayi da ɗani ɗaya, nasa ko naku, yanzu yana yana, wahalan yanzu kamar bai yi ta. Wadda aka wa zulzulu aka kirki da imanin al'ummar farko ana da ma'aiki ya tsara tada sojojinsa wancan girgizar hatta ya kula rasulu wallazi na amanu ma'ahu mata nasarullah muminai da manzo sun haɗu suna ce ya Allah nasarar nan kam da ka faɗa mana yaushe ne dan yanzu ne mafi tsananin bukatar ka ba mu bana shi rasulun da ya fi imanin shi ma jarabawa ya ci musu ya kaje da muminan da ma'ahu kawai a gaya wa Allah yanzu fa an zo magaryan fikir tunda akwai nasaru to mata yauke ne kamar sake wa Allah babu lokacin da muka shiga halin da ya ka taimake mu ya Allah ke da yanzu ita ma wannan kalmar karka ji da zafi wataƙila inda wasu ku ne wanda suka rawaito marku nau ne a imani alama da ta zafi. Mutsa'in Burwadi Sa'adi ya gaskata manzon Allah ya ji manzon Allah ya ji da manzon Allah ya ya ya ya ya imani ya ya tsallaki tarkon mutiya duka amma silently Allah ya zo ya zane shi daga numban Allah zina amuru kamar sauran shekara uku a yi hijira headquarter ta koma madina ta rahu ta zama sai aka samu gayyata ta al-isra wal mi'raj kaidul wududi yayi tafiyan da babu wani hadisi hadisin nan malaku ne hadisin nan irku ne ko jinu ba a taɓa yi ba. Sara haisu la'in siya ya sari gidai. Sara bi za ta yi ilaye ila haisu la'in siya ma'ama kana wa aina huwa wa ma'ama hum. Bai taɓa wannan tafiyar annabi ya yi bizaki da bajariyarsa ba a mafarki ba Abdurrahman al-Fadari babban madinin nan da Allah ya yi alƙalamin sa gata ya ce wa duniya littafin takanutul wasa'ilin da ita ce mafi yawan abinda muka samu iyayenmu sun kuma kai ya ce wa hal ba'ada masarahu li maulahu gayatu huwa al-abdu haqqan qarrabat inayatun yace ni hayatuhu lam tattasibha bidayatun yace bidayatuhu lil mursalina nihayatun me yace yace umu shuhubu husnan haulahu wa huwa qutubu sallallahu alaihi wasallam wannan tafiyar ce albazazi da yake lawon izubi ishirin ya juya cikin wa'annan baitocin ƙur'ani izu ishirin na cikin kafa shiriniya kana gurfana gaban manya masu abin da su ke hizibi a shirin a shek abdulrahman alfazabi ya nisa ya hada da fasahar larabci ilimin annabi ina wannan tafiya da aka yi da shi ita ce tafiyar al-isra wal mi'raj sun jawo mu bai gudu a dina cikin na gangar Allah Allah sai ya maka ya ce kusuri ya fi ya mutsa'in ya ce an yi tafiyan dare da ni jiya kai mutsaye ilahi ya rasulullah da ya ga yanda ya zama sho ya tabbatar an ba shi sakon duka kirjin zai kuɗe zai rinda sai ya ce ila baitul maqdis kaga ya raba tafiya ya gaya mafi mai saukin saboda ya ga yadda kawai yake da labari abin ya mangari imaninsa ina cikin labbi sun ba a ba ta bai na zaharanai na yanzu ce da daddare zan na makidafi har ta muka kwana tsakanin mu ya ce ajiyar ya mutu a yanzu haka ne sai ya kalli sayyidul wujud ya ce masa al'ana jawazata al'adda ya muhammad bitta min al'amri karabatin ya muhammad lan nusaddiqaka ala hada ya muhammad shi fitarsa a musulunci kenan ya iji tawarinsa da koma mai zanen koko. To me kuke tsamman da annabi ya gaya masa a ja'ibu daga masallaci mai alfarma zuwa mabisa zuwa masu a tsakanin me kuke tsammani to balle kuma ya kunto masa labarin barin annabi kaza shigarsa hawa'u wuce hawa'u shigarsa samawatu wuce samawatu isansa ma lam ya alam wuce ma lam ya'lam isansa mustawa wuce mustawa isansa maqamur rahmati wuce maqamur rahmati isansa haythu la kana wala huwa wala aina wala hiya dalil ya bude Allah ya kiwu kan sama budar dan amma tsarama fanyansa sakon da bayi da kafa cikin duka kun daga ganin shi aka rasa shi ke nan sai gina da na bakar ita sauka ka samu abokin nan naka ka ce ya kawo bakin sa mu ba wawaye ba ne don muna so sa kawai kuma kowane ƙarya me yake wai ka ji ita ana abu bakar ta ji kusan ibn muhammad fi ma abba adam min zalika yace mutum ai ni da ka zo gidana da albishi ina ga ma yanzu anan kankamo ka ina gaskata annabi ko da abun mamaki ya fi wannan. Kuma kenan daga wannan rana wa aka rasa mutsa'in gudu aji daga wannan rana kuma sai na baka yanzu muku robotin sahabi ya cancanta a sidir. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا متى نصر الله يوم كنك يا الله ala
kalimatu tauhidin wa tanbihin wa ta'zirin yake ce ala in Allah ya ce ala ye kuwa ce sai a yi shiru, to sakon bayan sako ne mai girma Allah kamar Allah ce duk duniya da waɗannan muminan da suka ragana da farmakin makiya da manzon su a ciki suke roƙon Allah nasara to yanzu Allah ya ce a yi shiru mun yi shiru ya ubangi to ga shela inna nasarallahi kadu duk san da tsanani ya zo ma imani duk san da tsanani ya zo ma musulmi to a daidai lokacin ma huta kuka da roƙo a lokacin kuma Allah ke allaka duk san da tura ta kai bango ma addini to shekarar balagar ta yake in ya miƙe sai ya barka da kowaye duk san da aka takure ma addini makogoro ya shaku a daidai lokacin kuma Allah ya yi yin buka tsaki. Allah, inna nazar Allah, lallai, taimakon nan ta Allah, ƙaribun! Tana kusa la ba'idun bayanan ne. Kun ga duk abin da kake nema a yanzu, Allah sai da ya kawo. Ya kawo maka tarihin muminan farko. ba a bar su kawai ba ya gaya maka su na farkon nan duk da wannan yakin da suka yi Allah na tafi su wajen kawai su ji aljanna a sauki to in ne kuwa wa'annan allazi na amanu Allah na gaya musu yanzu a sauki ya ku ji aljanna to mu da ku me muke da aljanna ka gani ko to wa'annan ba ake gaya ma kuna da so haka kawai ku shiga aljanna matsala musibar jarraba wanda yake abin mu da farko bai shafe ku ba ku je aljanna ba a gaya muku ba ne talauci ya shafe su ciwo ya shafe su an girgiza imanin su su da manzon su sun ce ya Allah ya ka taimakon zai zo wani Allah ya ce to yanzu taimakon ya da aka jama'a musulmi ba sallah kaɗai ke islam ba ka sani in sani da sallah kaɗai ke islam abdullahi bin ubay bin salul da yana aljanna da shi sallarsa gani annabi na yi practical ya kuma mu da ku kuma yana sallar ta zo takardar to yanzu yana wuta da zai zo nan watakila ya kabbara ya kane kai ka ce jini saboda annabi ne horar da su a yi wani filin da Allah suke wasan. To yanzu na wuta. Bai je wuta akan ya bar sallah ba, ko ya zagi sallah, ko ya zagi tsarki ko alwala. Kawai kalan ka na bayyane ne ya saba da na koyi. Fizikal a ziyarar sunza musulmi ne. To ashe kuma intana din ashe kuma kafiri. karka ce wai ko ya kwai wa kwai lada da wuza a'a ba ya kaunin manzo abin da ya samu daji yana Allah Allah kullum mummuna abu ya fada kan mai gida bai ko Allah ke je ya ci nasara bai ko abin da ga addinin musulunci kullum ya kashe kunnensa to da wannan ne ya zama ya ci ga wuta an tsallarsa an alwalarsa an alwalarsa an tsallarsa an hajjinsa har yi ya ci duka Allah ya watsar an zai a cikin wuta don ka gane Allah bai da kamar manzon za su ibadar da za su yi wai Allah ya kalle ka alhali ka mata kuɗa da kallon kallo ko manzo Allah ko mu sharifai wannan ibada malam kar ma ka wahala ba za su ganta a mizani ba Allah bai ce a rubuta a kama ka duk yadda za ta rataye sallar tun limamu da za ka bi shi fardan ne ko na falan ne lailan ne ko na haran ne ka dubi yaya annabi a wajensa mizanin karfi kowace irin kira'a ya iya a'a ai bai kai urkusu bulus wa airi littamini iya qur'ani ba duk ƙarfin hajjarsa bai kai zulkuwai sarasa tamini nuna a qur'ani ba amma annabi yake abbi da takobi a saraka ya yi tsaye da dangalallen gyarko shekarar da aka yi yakin haibar an labda da shekara ashirin hijira da shekara bakwai ya tsaya ya yi wa annabin rahama tsagiranci ya kalle yake hadihi qismatun la ko ma da biha wajen hulla yace yau na kallon wani irin rabo na ganima na zalunci wanda ba don Allah kuke ba kuma ba Allah aka nufa ba. Menene Allah ya gaya wa sayyidul wujudi wannan ganima na zabo su haibara yakin da aka yi an nafta da shekara shirin daidai hijira kuma da shekara bakwai daidai in ka da shekara sha uku makka ka da da bakwai din madina shekara ishirin da an nafta shekara bakwai da hijira aka yi yakin haibar ganiman da aka samu Allah ya gaya wa manzan rahama annabin tsira kar ya ba ma sojan da ya je haibar yaki matuƙar baya cikin jama'an da aka zo sulhun hudaybiya baya ciki tsaye wanda aka yi aka yi sulhu aka shiga yarjejeniya da gwamnatin kafirci ta kwayan yawa da sirrin wujudi daga madina in dai in dai sahabi baya a wannan tafiya da aka tsare annabi a kanar shi ga ibada to ko ya je haibar kar a ba shi ganima haka Allah ya tsara wa annabi menene abin da annabi yake dukkan bayi a wajen Allah shine bin Allah nabiyyun bitunil wa'yi la yatasarraf sai alfazazi ya yabe shi ya ce wannan ya ce wani irin manzo ne wani irin annabi ne la yadda tarrabu bi dunilwa in dai Allah ya ce nan za a yi to ko malam an san wujudi babu aikin yi sai wannan to shi ne yake hana duk sojan da ya je haibar an yi masa jina-jina ko ya kashe kafirai dubu nawa ne annabi ba zai ba shi ganima ba sai duba sahabin da akwai shi a adadin wanda a kulla sulhun hudaybiya bai da wani kuma gashi akwai shi a mayakan haibar to a nan ne ake sa a baki ganima to shi rukudu bunu zuhairi ne tamimi ya tsaya da dangalallen hijabtu da duhun fata da manyan kuma da manyan mazaunai wato suka ne da tantaccen kai da cikakken gashin a ba mu ba kunci gashin kunci ba mu ba ba mu ba gashi ne na kunci da kunci kamar yau annabin rahama wani annabin rahama ji zafin magana safai suka ga fiskan ma'aiki ya canza nan da nan sai na hori ya rasu lallai izin ni hatta odori ba wani kafo ya ina roƙo a samar min fami a taimakon da izini yanzu da tabbaci na in ki wuyar da abuta yace ya Umar da'ahu fa inna fa innahu sayakhruju min da'atihi qawman karka kace shi wannan din Allah ya habarta ne a cikin sa zai aije a wajen lumiyuna su ne annasan zuriya wal da magoya baya followers da a samu fitowar kawon wasu irin mutane ya fara'una ƙorona haji mujarradin hadda ba ta kai ga gun Allah sai ka ɗauko manzan Allah ne ya ce annabi ya ga duniya wannan din shi da gaza kwadayen Qur'an ya qara'una al-Qur'ana sun iya Qur'ani su kai Qur'ani ta su bayyana sai dai wala yujawizu hanajirahu bai wuce wannan kan yaro kan jan yaro duk zakin da kake ji asnaful mududin nan da kake ji wajibul muttasili ne jaizul munfasili ne maddud tamkini ne maddud iwadi ne duka hududun nan goma sha biyu wadda muka koya a allo duka a nan ne yake iya baki kalkala kubura kalkala kubura a nan ne al-aqifa wal izhar a nan ne wala yujawizu hanajir ko dan ko dan jan yaro makojin su bai bi ba balle kake wai zai zo imani daga nan ne kawai sai kenan ba Qur'ani suka jahilta ba ba sallah suka kiyi ba ba al'adu suka zaga ba ba Qur'ani suka yaga ba kawai manzon Allah ne yake ita ba yasa ma yi da yi yake nan cikin sa wanda duk yake maka ƙiƙin ya fassara ka a daidai lokacin nan kun ta zalima dan ba a ce ma mai adalci kai adalci sai ake lalle ka yi adalci amma an ce ka yi adalci wani ma na kenan khilafin adalci kake bi abin da aka tsofi sai da wujudi kenan kuma wannan shine dodo da yi nakuda ya haifi duk maza ta maza ita ne maka don kuma fi girma shine hurkutu kun zuwa airin ne kamini akwai wayar ma da manzon Allah ne ransa ya ɓaci yake abubakar bishi ka je ka kare maka sana bakar ya fita da jijjiki ta takwas ya je ya dawo cikin masallaci takwas tana jiki kai ba ne yaya kalaftuhu wajadtuhu kabbara ya salli ya rasu na je na iske ki amma na samu ya shiga sallah to shi ne na jawo a jaddada mun izini ko na sallan ma jin yin da kansa shi lallan zaura ina umaru sai na mutare ba shi ta kuma illa hekku yi wata rikon biyi shi ka tare ka ya ka fita ko biyu ya fita shi ma bi sur'atin wata ja'atin wani shakatin sai je ya dawo ta kuma zan ce kai وجدته راكئا يا رسول الله na samu ya samu gwiwa to kan na kace ya ce na kace mai sallah na dawo ta jididin izini ya ce izini aina usman ibn affan fa qala ha ana ya rasulullah ya khur il haq wa tariqum je ka samu hurku dan buhaira attami ka sare kan shi ma ya karbi takobi ba ta da jijiki ya je shi ma ya dawo takobi tana jiki kana ta ji canzawa ba a ga jini matsiyaci na shiga ba kai sai wajen su huta gidan yaro kuma da na kaje shi koshin sa na kasa ya nufe cikin ganawa da Allah ya dawo a jaddada izini a hakan na iya soke ya ce kawo aina aliyu na bi أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ رضي الله عنه وكرم مولاه سحر الرسول زوج فاطمة الرسول أبي الحسن والحسين والزين وأم كلثوم وسيد الشرفاء وسيف الله المسلول وأسد الله المرفوع yake manyan akwai ragowar loman da ba su gama ci ba a duniya akwai ragowar numfashi ba a zo intaha ba ai kafin manyan zuwa da takobi ai matsayacin ya shiga jami'an kare sun tuki ya dawo shi ma takobi farakal yana ce kai ba ce wallahi talabatuhu gayat talabiyar wa ba'atu an gayat al-ba'diyar walakin lam araf wato abin da ya hana kan urkutu ajira ya tadda kulo ya tadda kasa shine kawai ba su yi kwalli ba da dan abita ne yake akwai kowar kalace kuma Allah ba zai kashe kowa a duniya ya bar ko loma daya na kasashen ba sai ya ci yake ban same shi ba annabi yake to ha bai to kuji ce laukuti lahaza da an yi nasara an kashe wannan a wannan zamani ya ce makasa lafa rajulani ne Isra'il. Ya ce da bari a samu ko mutum yi kawai sau ba shi da ajiyar yi mutum yi da an kashe ko mutum yi ai da akwai a lokacin ne ma kuma suka yi marmarin ukuwan saboda ba abin da yake cin kwanjin addini irin rarrabuwa to wani ani da ke ko mutum biyu kallon a duniya al'ummar nan ba a samu kansu a rage ba da an kaje da ba kai giro ba shi aka samu wa'annan kureku kaɗan garu nan suke sayin abin da wadatane musulunci sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibadoji ba su karbuwa sai annabi ya yi ta kuma sai Allah ya ga an girmama annabin a cikin sallallahu alaihi wasallam sakamakon ba mu samu tafsiri da wuri ba nake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai da muka saba dai muna suna wa juna ne duk sanda wani ya mutu to kaji sauraki duk sanda wata ta mutu ki ji sauraki wannan mutoci da suka rage akwai sanarwa guda hudu sanarwar farko shine muna roƙon addu'a mamatan muhammadu amin dan babanmu malami uku dago na unguwan kurmi Allah ya sa jiya muka yi addu'an kwana uku muna roƙo a maka addu'a Allah ya fi kanka ai addu'a wa baban mu malam da Allah ya ba shi hakuri ai addu'a din mu malam ne Allah ya ba shi juriya rasa wannan matar sannan kuma yau muka yi zuwan kwana uku na aminin dan Ahmad wannan rasuwa ta dan Ahmad na zaɓi na yi ta a ƙarshe yanzu don ta zama tafsira da ibra gare yana zaune ana yin tafsiri yana zaune na jin tafsiri sai cikinsa ya fara ci sai ya tashi ya fita sai ya shiga gida yana shiga gida mahaifiyar mahaifiyarsa ta ɗauko takardar magani ta ce to dama an rubuta magani ba a siyo ba ga shi ka siyo ya karɓi takardar maganin nan ya fita kuɗi ya haɗa ya kira ɗansa ya ce gudu maza ka siyo maganin hajiya ni ma asibiti zan je ka je ka siyo maganin hajiya kan na dawo tabbata ta siyo maganin ka kawo mata yace iyalinsa kuma ta sa ma yaronsa kuma ya tuka su da su je asibiti ga fata ba ka duba bakin kasuwan shanu ka duba asibiti ko an yi sanadi a gawa ne kuma a wannan mutum an je an tsaya inda shi shiga mota da kansa kowa ya fita ya kamata ya fita sai dai fita a wajen ne aka taba ni ke suka ce Allah wani aya yawa da mutuwa dan amadun da ka san ina san shi kaji ba sai an daga sai an ci juma'an da a taban laji litinin bai rabu suka gaisa da amininsa a jawo ma mahaɗar kula gidan babana malam ibn jawo liman bauti Allah ki kansa suka gaisa dan amudi jijjiga shi yace a yanzu kan ba lalle da mudu lafiya ya zama ke lafiya ya samu amana tafiya juma'a asabar lahadi litinin din da zai fasu ne a jahu ke lafiya ya zama shi ai lafiya na tafiya ne kai ma da ka je umra ne yake wani umra kuma mutuwa ne zai yace wai ma in tambaye ka ba za ka karɓo min gero da sukari na ka kamun ko he na mutu ku zo ku yi min mata da gumba a wajen wanda yake gaban mota bai ce musu komai ba don magana ne na tsohon aboki da ita komai ba yace to abinda zan gaya ba in za ka bani ina rabona to ka bani in fara shi Allah bishi ragowan kuma in na mutu sai a fara ba wa mutane sai ka san me ba mun ba kan bani ne sai ni na ruwana ka neme shi ka gaya masa shikenan suka rabu ran juma'a wannan din sun yi tafiya sabar bayi nan laji bayi nan litinin ya shigo ko kawai ya kace abokin sa ya rasu malam banda su ba da bauta ma Ubangiji da girmama manzan Allah da neman yafiya malam baka da wani dabara ka yi haƙuri mutuwa ba ta jikin ciwo mutuwa ba ta jikin kalau babu jikin koki babu jikin yunwa kuma na gaya mana baban mu alƙali malam sale da tijan da ya rage mana mu sake addu'a Allah ya baki lafiya na roke mu ya kuma malam Ibrahim direban mu ya tuka mu a motar addini maman mu kenan ba ta da lafiya Allah ya ba ta kuma mala Ibrahim namu lafiya Allah ya ba ta sauki Muhammadu Nasiru daga wanda ake yanzu muka yi zuwa kwana ukun ta ya rasu ya je jinya India Allah ya karfara sa da kawai nan duka da rasuwan nan kuma sanadiyar nan ba muna faɗa ce na bane mu ɗauka a matsayin karatu ne mu dinga tunawa Allah ubangiji ya mana gafara to Allah ubangiji ya bada lada wani jiki da ya kawo abin sadaka ya ce musashi addu'a ubangiji Allah ya bukatu shi ba akwai wani ba wannan da ya zo roke mu addu'a da shi masa ta rasu ce da rana ta yau Allah ya mata gafara Allah ya mana gafara Allah ya ce ta Allah ya ce mu Allah ubangiji ya gafara wa mutum nan namu Allah ubangiji ya ba mu sa'an tafiya lahira fatiha ma salatul fatiha marmara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والكتاب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين